malam yana zalimi
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموت لا يبعثهم الله ثم إليه يرجعون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ينقوى السلام عليكم a karatunmu na yau da muke karanta wannan littafi na tafsirin maulana shekul islam shehu ibrahim kaula kamar yadda muka yi bayani dalilin da ya sa muka ɗauki ko muke amfani da wannan tafsiri ɗin sai ka bi mutum a karantarwansa ne kake sanin shi wane ne kuma kake sanin menene aqidarsa ko menene tsayawansa da jajircewansa akan addini saboda akwai mutane iri biyu akwai masu wuce gona da iri wajen bayanin shehu ibrahim akwai kuma waɗanda suke naƙasa darajarsa to amma duk mutumin da ya tafsiri in dai alƙur'ani ya fassara to in kana so ka san ya yake to in ka ɗauki tafsirin ya isa ka fahimci wato aƙidarsa da tsayawarsa akan addini da kishin addininsa da gwagwarmayansa saboda haka a yau za mu tashi akan darasi na sha shida inda shehu ya fara da cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ شيخ اخبري لنا بهذا المحضر والتأتي بنظرة تأتي لنا بالظفر wannan shi ne shimfiɗan da shehu yake yi yawanci in zai wa'azi shehu usman dan fodi yana da nasa shimfiɗan akwai a cikin infaqul maisur duk lokacin da ya zo majalisi yakan yi nasa shimfiɗan to shehu ibrahim nasa shimfiɗan kenan kuma kowane malami da irin kalmomin da ya saba amfani da su saboda haka darasin yau ya fara daga kan wannan hizifi إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون wannan aya tana bayani tana nuna cewa lalle annabi ya yi gwagwarmaya ya isar da saƙo sannan ayoyi sun zo ya zo da mu'ujizozi alƙur'ani ya sauka amma har yanzu wasu sun yarda wasu ba su yarda ba har yanzu wasu suna neman a kawo hujja su har yanzu ba su gamsu ba tukunna kuma a bayanin da muka yi a karatun baya ya nuna cewa zuwan aya cewa a kawo mu'jiza ba ita ce takan zamo dalilin ta sanya mutum lallai ya karbi addini ba a'a sai dai ina yara Allah don Allah ya faɗa cewa babu wata aya da za ta zamo mu'jiza ga ɗan adam ko aya mai ban mamaki kaman ya mutu ya tafi lahira ya ga lahira ya ga wuta ya ga aljanna amma in ya dawo duniya tun da yake Allah ya kaddara kafiri ne ya koma kan kafircinsa to kaga ba wata aya da zai gani ya wuce wannan to Allah ya nuna akwai waɗanda duk abin da aka yi aya ba za ta sa su yi imani da Allah ba sai Allah ya ga dama to shine anan Allah yake cewa ai shari'a ta Allah ce wanda ka kira shi ya amsa ai rayayye ne amma wanda ya mutu zai amsa kira saboda haka shine Allah yace innama yastajibu allazina yasma'una ai wace waɗanda suke amsa kira su yi imani su ne allazina yasma'un waɗanda suke ji waɗanda suke ji ji irin na karɓa wato rayayyu kenan sai mutum yana raye ne zai ji kuma ya gani sannan hankalinsa ya fahimta kuma ya karɓa sama a tafahumin wa akibar ji irin na lura da kuma fahimta sai waɗanda suke raye to su ma musulmai da suka karɓi addinin ai saboda rayayyu ne ba matattu ba ne amma kafirai matattu ne Allah ya ce wal mauta kafirai kenan yab'athuhum Allah su sai daga baya Allah zai tayar da su kuma ya nuna musu abinda suka yi musu din cewa za a mutu za a tashi to gashi nan an mutu kuma an tashi shine sai shehu yace shabbahahum bil mauta Allah ya kamanta wato kafirai da matattu fi adami sama wajen rashin ji wanda ya mutu ba zai ji ba yab'athuhum Allahu fil akhirah Allah zai ta da su a ranar lahira thumma ilayhi yurja'una gaba ɗaya zuwa gare shi ne za a dawo da su yuradduna fa yujazihim bi amalihim Allah zai dawo da su duniya ko kuma ya rayar da su ya yi musu sakayya da irin ayyukansu akbar Allah tabaraka wa ta'ala nabiyahu Allah tabaraka wa ta'ala ya bai wa annabin sa labari annahu la yadru an yusmi al kuffar cewa annabi ba zai iya jiyar da kafirai ba a'a ai matattu ne li'annahum mauta domin kafirai matattu ne amma shi Allah ne da kansa wallahu yadru an yusmi'u amma shi Allah ne yake da ikon ya jiyar da su li'annahu qadirun ala ba'thihim domin shi yana da iko in suka mutu ya tada su to amma annabi bai da ikon tada wanda ya mutu kamar yadda Allah yake yi to tunda ba annabi bai da ikon ya tada wanda ya mutu to ba zai su matattu ne ba zai iya jiyar da su ba kenan amma Allah zai iya tada su kuma ya jiyar da su to akwai kalmomi guda biyu wanda ake amfani da su yastajibu da wajibu yastajibu da yujibu ma'ana wa ma laisa wahidan in ji shehu ma'anan su gashi suna kama da juna amma ba ɗaya bane ma'anan su yastajibu da kuma yujibu yastajibu ma'anahu istijabat istijabata qabulin in aka ce yastajibu fulanu ko kuma istajaba fulanun wato ji irin na yaji ya karba kenan shine yastajibu bi khilafi yujibu sabanin aka yi amfani da kalmar yujibu yujibu bi qabulin aw bi aw mukhalafatin wannan zai iya karban bangare biyu ya ji ya karba ko ya ji yaƙi amma yadda jibu kam ji na karɓa ne kawai ma'anan kalmomin guda biyu bambancin su kenan amma yadda jibu kalmar yadda jibu da larabci falaisa illa li qabuli in ka ji an ce istajaba fulanu ma'ana ya ji ya karɓa ko yadda jibu fulanu wane zai ji kuma zai karɓa to yadda jibu ma'anansa kenan allazi yasma'una sama'a tafahumi wanda suke ji ji irin na fahimta wa atibarin da kuma lura yastajibuna du'a'an annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke sauraron annabi je sauraro irin na fahimta da lura su kan su ne suke jin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa yu'minuna billahi sai su yi imani da Allah rayayyu kenan suna ji irin na fahimta da kuma karba wal mauta la yastajibuna abadan amma matattu kafirai kenan har abada ba za su ji abubuwan da ake faɗa ba walakin sayafasuhumullahu in sha'a fi dunya amma Allah in ya ga dama a nan duniya sai ya ta da su ya raya su aw fil akhirati ko ranar lahira Allah da ya kashe su aka binne su ya raya su summa yarji'una ilai sannan kuma sai su dawo zuwa gare shi ja'ala al-kuffara mauta shewul islam yace Allah ya sanya kafirai a matsayin matattu fal kafiru ka annahu mayitun wanda yake kafiri kamar matacce ne matacce ne aka sanya shi fi kabrihi kuma a cikin kabarinsa magburun fi jismaniyatihi kuma abun ne yake a jikin gangan jikinsa na mutuntaka kaga yana raye ko amma abin da ke rayawan nasa ya mutu yana cikin gangan jiki ne gangan jikin wato kaman kabari ne yana bunne a ciki jasadun bilaro ne shi kafire jiki ne amma babu rai haza mayyitun to duk jikin da aka samu ga gangan jiki babu rai to wannan ake ne matacce ko to wal jasadu idza khala min ruhi gangan jiki in ya ofanta aka ce babu rai a ciki ya kono muntina in aka bashi in an jima zai yi ne zai yi wari wa ya kono fihi damu wa sade a jikinsa za ka samu ya kunshi jini da ɗiwa to tun da haka yake gangan jiki ne in an jima zai wari kuma a cikinsa akwai jini da ɗiwa to yaya za a yi da shi almaslahatu fihi an yurfana katal ar maslaha gyaruwan wannan gawan shine kawai a binne shi a karkashin kasa wal jasadu idza kana fihi ruhun bila aqali amma in aka sami gangan jiki akwai ruhi akwai rai a ciki kuma ba hankali yakunu sahibuhu majnunan mai wannan gangan jikin mahaukaci ne akwai ruhi amma babu hankali yana numfashi yana komai amma babu hankali sunansa ne mahaukaci idza kala min al-aqli idan ya rasa hankali ya tasarrafu tasarrufal majani to duk mu'amalarsa tasarrufin sa irin na mahaukata zai yi yana raye amma bai da hankali to sai aikin hauka wa idza kana fihi ruhun wa aqlun amma in aka dace gangan jiki ne yana da rai kuma yana da hankali amma kuma sai ya zamo bila ma'arifatin amma bai san Allah ba to da sauran magana yakunu al-aqlu ka annahu shay'un da'i'un hankalin yana na amma bai da amfani ba zai masa amfani ba tunda bai san Allah ba la yantafa'u bihi ba zai iya amfani da hankalin nasa ba ana lura da wannan magana wa idza kana fihi ma'rifatun amma in aka sami gangan jiki ga ruhi ga hankali ga kuma ma'arifa sanin Allah abubuwan nan sun haɗu fa hadha huwa al-hayy to wannan shine rayayye an gane allazi yantafi bi hayatihi wanda zai amfani da rayuwarsa idan to yayin nan to kenan al-ma'rifatu in aka ce akwai sanin Allah a jikin mutumin da yake raye mai hankali to wannan ma'arifa din sanin Allah shine ruhu ruhin ruhi shine ruhi na ruhin ruhi din an gane shine ruhi na ruhin ruhin to shine sai shi ya dauko bayani yace al-ma'rifatu shi sanin Allah din shine ruhi na hankali hankali idan babu ma'rifa to hankalin bai da ruhi shi kuma hankali shine ruhun ruhi shine ruhi na wannan ruhin jikin mutum in mutum yana da rai amma ba hankali to kaman babu ruhi a jikinsa war ruhu ruhul jasad shi kuma ruhi shine rayuwar jikin gaba daya in babu ruhin babu jikin idan kuwa akwai jikin akwai ruhin amma ba hankali to ba amfani idan kuma akwai hankali amma idan akwai jiki akwai ruhi akwai hankali to an sami mai hankali wanda ba mahaukaci ba amma hankalin ba zai masa amfani ba idan babu sanin Allah idan akwai sanin Allah masanin Allah ne ko ko mu ce yana da gangan jiki yana da ruhi mai raya gangan jikin yana da hankali kuma sannan kuma yana da ma'arifa to shikenan an sami rayuwa da ake nema falamma kalau an jami'i hadhihi arwa amma mahau kafirai da suka zama duk waɗannan rawukan ba sa jikin su ruli duk gaba ɗaya babu shi gangan jiki ne kawai babu rayuwa dan kuma bai da hankali ko bai san Allah ba to ai ya zama mai ya zama matacce to sai suka zama saro mauta suka zama matattu su kafirai fasammahumullahu mauta don haka Allah ya kira su da cewa matattu wa in sha'a in Allah ya ga daman raya waɗannan matattun a yahun bin ruhi sai ya ba su ruhi ma'ana sai su san Allah sai su yi ilimi su zamo suna da hankali kaga matattu ne amma Allah ya raya su tun ana tun a ina tun a nan duniya wal aqlu wal ma'rifa a ba su hankali a ba su sanin Allah fa yastajibuna lida'ir rasul to waɗannan ne suke amsa kiran manzo to amma waɗancan kafirai abin da ya sa ba su amsa kiran annabi ba su matattu ne me yasa suka zama matattu gangan jiki ne kawai ba ruhi idan kuwa ba ruhi to wannan gangan jikin bai da amfani sai abin ne shi ko yana raye matacce ne idan kuwa akwai wannan ruhi amma wannan ruhin bai da hankali to ya zama mahaukaci idan kuma ya zama ga gangan jikin ga ruhin ga hankalin amma ba ma'arifa ba sanin Allah to ya zama aikin banza ya zama bai da wannan ruhi wannan ruhin bai da ruhi na rayuwa kenan to saboda haka musulmai su ne rayayyu saboda suna da imani a zuciyarsu shine ruhi din sannan suna da hankali suna da kuma sanin Allah to shi yasa suka zama rayayyu to wannan Allah da yin magana sai suka karba don a raye suke amma waɗancan babu ruhin a jikinsu matattu ne don haka annabi zai yi ta yi har ya gaji ba za su amsa ba yarji'una ilaihi in Allah ya ga dama sai ya ba su ruhi in sai su dawo zuwa ga Allah wa yujadihim bi amarihim sai ya saka musu da ayyukansu hazal ba'd wannan tayarwa da muka faɗi in sha an Allah ya ga dama waɗannan matattu wanda suke ga su suna yawo amma an ce matattu ne to in Allah ya ga dama waɗannan matattun sai Allah ya raya su fi duniya tun a nan duniya ya rayawan shine sai ya sa musu hasken imani sai su sami hankali sai su sami imani sai su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi irsali hadhal hadhihi al arwah sai Allah ya aiko waɗannan wato ruhohi din duk su shiga jikinsa sai ya rayu wa illa fahum fil akhirati la budda yub'athun in ba a tada su a dan duniya aka sanya musu imani suka san Allah suka rayu ba to matattu sunansu to in suka mutu mutuwa na hakika suka tafi lahira to Allah zai tada su in ya tada su wa yarji'una ila Allah sai su koma zuwa ga Allah Allah ya musu tambayoyi tun musu imani da Allah ba in suka koma gare shi to komawa gare shi ba zai musu amfani ba fa yujazihim bi amalihim sai ya mutu sakayya da irin ayyukansu na kafirci sai ya sanya su a wuta na bismillah wa qalu
قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثر
وقالوا كافران مكة sun gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam laula nuzila alaihi ayatun min rabbih in shi annabin Allah ne da gaske me zai hana a saukar masa da aya daga Allah ai akwai annabawa da yawa waɗanda suka zo sun zo tare da ayoyi annabi salihu ya zo da taguwa annabi Musa ya zo da sanda, annabi isa ya zo da ma'ida haka haka dai annabawan da yawa sun zo da abubuwa to in shi annabin Allah ne ya zo da irin nasa aya din mu gani don mu tabbatar cewa shi annabin Allah ne shine cewa yake fassara ayan da cewa hal la nazala ala rasuli ayatun min rabbih me zai hana a saukar wa annabi aya daga ubangijinsa kan naqatin lati akhrajaha salihu min aljabal kamar taguwan da annabi salihu yayi addu'a a bisa mu'jiza sai ta fito daga dutse tare da danta wal asa kamar sanda wanda Allah ya baiwa annabi Isa annabi Musa wanda ta haɗe macizan sihiri ka a samu ta wal ma'ida kamar kaɓakin abinci wanda Allah ya saukar wa annabi Isa to shi ma aka masa wani abu mai kama da wannan shehu yace talabu ayati minan nabi kafirai sun nemi ayoyi mu'jizoji daga manzon Allah cewa in shi annabi ne ya kawo ayoyi la kama ya qulu ba'dul jahala akwai waɗansu jahilai waɗanda suke faɗi cewa فبعض الجهال من الفرق الضالة wasu daga cikin jahilai waɗanda suke batattun ƙungiyoyi in ji shehu ya ƙulo na suna cewa innan nabiya sallallahu alaihi wa sallam ma uriya mu'jizatu manzo Allah ba ba wata mu'jiza wanda ba a hada shi da mu'jiza ba yawa wai dalilin su laura au mu'jizatan ma qalu ai da kafiran da sun ga mu'jiza a wajen annabi da sun da su ce laula nuzila alaihi ayatun min rabbi me yasa ba a saukar masa aya daga ubangijinsa ba wannan ne yake nuna cewa ba a saukar bane inda an saukar da sun gani ai to tunda ba su yadda ba kamar ba a saukar bane wa huwa yujibu bi qawlihi manzo Allah ai Allah da kansa yake amsawa cewa qul ka gaya wa annabi inna Allah qadirun ala an yunzila aya ai Allah mai iko ne bisa cewa ya saukar da aya ma'ana haza indahu ma'anan wannan a wajensu kenan annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ma azhara walau mu'jizatan wahidatan wai manzon Allah a rayuwarsa bai taɓa bayyana ko da wata mu'jiza guda ɗaya ba ƙarya suke yi ina tsaga wata da aka yi biyu ba mu'jiza ba ce wa hadha laysa huwa al-murad bal ar-rasul sallallahu alaihi wasallam law faradna annana ma shahadna ayya mu'jizatin kaddara da za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce da ba a ga kowace irin mu'jiza guda ɗaya tare da annabi ba likuffa lakafahu alquran in ba kowace mu'jiza ma to ai alqur'ani shi kadai ya isa ya zama mu'jiza ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'anna Allah tahadda bi surati domin alqur'ani Allah yayi kalubale da cewa a kawo sura ɗaya mai kama da alkur'ani wannan ba mujiza ba ne sun kasa kawowa sura wahiyar salatu ayati wato kamar sura mai ayoyi uku a kawo amma sun kasa wannan mu'jiza ne fatadammana alqur'an aksar min alfai mu'jizati idan haka ne to alqur'ani yana kunshe da mu'jizozi fiye da dubu biyu a cikinsa shi kaɗai alqur'ani walakin hum iktarahu al-aya duk ayoyin da ke tare da alqur'ani din nan amma kafirai suka ce har yanzu wai annabi ya kawo aya to wace aya suke nema fiye da alqur'ani ma awjudul ayati tare daga ayoyi a cikin alqur'ani masu ban mamaki to sun yi haka ne ta'annutan wa inadan saboda ta'annuti ta'annuti shine ka tambaye mutum dan ka kure shi wa inadan da kuma taurin kunne irin na kafirai qalu yatina binaqatin cewa in annabin Allah ne ya zo mana da taguwa kanaqati salihin wa asa ka asa Musa wa ma'ida ka ma'idati Isa wai wai abin da suke nema kenan to akwai ayar da za a kawo fiye da alqur'ani amma ba su imani ba walakin aktsaruhum la ya'lamun sai dai mafi yawan su ba su san haka ba anna nuzulaha cewa saukan aya bala'u alaihi idan aka zo da mu'jiza kamar yadda suka nema in mu'jizar ta zo suka ki imani da ita to zai zamo bala'i a kansu li wujubi halakim dan dole ne idan waɗansu jama'a suka nemi annabi ya kawo wata mu'jiza idan mu'jizar ta zo ba su yi imani ba to ya tabbata za a halakar da su to rashin kawo mu'jizan ma ai kamar an tausaya musu ne in jahaduha in har muddin aka kawo mu'jiza suka musa to za su halaka mana'u min nuzulil ayati abinda ya hana saukar da ayoyi da annahu izara au hadhihi ayat in suka ga waɗannan ayoyi ba da maktarahuha bayan sun suka kirkiri cewa a kawo kuma aka kawo walam yuminu bi su imani ba yuhliku fil hal nan take za a halakar da su wa qasabata bayani ya gabata a baya anna ummata muhammadin cewa al'umman annabi muhammadu la tuhlaku ba za a halakar da su irin halakar da aka yi wa al'ummar da suka gabata ba akwai garanti to tun da yake haka ne to ai ko sun nemi a kawo to Allah sai ya ki kawowa saboda an san in aka kawo akwai waɗanda ba za su yi imani ba to sharaɗin wannan kuwa in har aka kawo ba a yi imani ba to Allah yakan biyo da halakarwa to kuma Allah ya alƙawarin ba zai halakar da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wancan halakarwa ba fali haza mana'ahum Allah min al-ayat allati ikkarahu sai Allah ya hana su zuwan waɗannan ayoyi da suka nema a kawo sai Allah ya hana saboda wannan dalili wa kirahul ayati ba da wujubil ayat nemo a kawo waɗansu ayoyi ko mu'jizoji bayan akwai mu'jizozi da suke tabbata kamar shine alqur'ani ya riga ya zo to kuma kace to bayan wannan ma a kawo kaza to me kake nema me yasa wanda aka kawo bai ishe ka kai imani da shi ba to in haka ta'annutun wa inadun ta'annuti ne da kuma taurin kunne wallahu tabaraka wa ta'ala ya hadi man yasha Allah tabaraka wa ta'ala shi yake shiryar da wanda ya ga dama wa yadillu man yasha kuma ya fatar da wanda ya ga dama qala Allah ya faɗa cikin wata aya cewa walau sha rabbuka da ubangijin ka ya ga dama la amana man fil ardi kulluhum jami'an da duk halittun da suke a jama'an da suke bayan ƙasa gaba ɗaya sai su yi imani Allah amma Allah bai ga dama haka ba walau sha Allahu la jama'ahum alal huda wata aya tana cewa da Allah ya ga dama da ya haɗa dukkan yan adam akan shari'a amma bai ga dama ba idan huwa arada fil azal Allah ya yi nufi tun azal tun tuni cewa anna qisman min ibadihi yahdihim ila aljanna tun tuni dai Allah ya halitta ya ware wasu daga bayinsa yace waɗannan yan aljanna ne ja'alana Allah wa iyyakum minhum Allah ya sanya mu da mu da ku a cikin ‘yan aljanna. Wa kisman ya ware waɗansu kuma, la ya bai ga daman shiryar da su ba, fa ya sai suka zama marasa arzikin lahira su ne shakiyai, wa ya sabona ilan na Allah ya kaddara wuta za su tafi. Idan, to kenan tun da haka ne, al'ayatu la tahdi ahadan. Zuwan aya wata mu'jiza ba za ta shiryar da kowa ba, shirya ta Allah ce yawa zuwan abin mamaki ba zai sa a yadda da manzancin annabi ba akbarul ayat mafi girman ayoyi wanda Allah zai yake nunawa shine yawmal qiyamati abin da ke faruwa a farfajiyar tashin kiyama duk wata mu'jiza ko wata aya ba ayar da ta wannan abin tsoro da abin mamaki وقد تقدم bayani ya gabata a baya bil amsi karatun da muka yi jiya cewa walau ruddu da za su mutu su tafi lahira su kafirai a nuna musu wuta a nuna musu aljanna a nuna musu dukkan nau'o'in azaba to da za a dawo da su duniya wallahi wato la'ado lima nuhu anhu da za su dawo su ci gaba da zama akan abin da aka aka hana su zama a kai shine kafirci to sun faje lahira sun gani sun ga lahira sun ga wuta sun ga aljanna to akwai aya da ta wuce wannan to wannan duk da ganin wannan ayan da za a dawo da su duniya wallahi da za su koma kan kafircin su to saboda dan haka Allah ya ga dama dama Allah ya riga ya shirya wuta za su tafi law shahadu yawmal qiyamati da a ce kafirai za su ga filin tashin kiyama wa ma fihi min al'ajaib da abubuwan da ke filin tashin kiyama na abubuwan mamaki wa raja'u ila duniya kuma aka kaddara musu su dawo duniya la raja'u kufara za su dawo su ci gaba da kafircin idan kenan tun da yake haka ne al'ayatu la tujdi shay'an ba ta amfanar da wani ko ba za ta amfani kowa ba sai wanda Allah ya ga daman shirye da shi Allah ya ji man yasha wa yadillu man yasha Allah yana shirye da wanda ya ga dama kuma ya batar da wanda ya ga dama sabaqa fil azal ya riga ya gabata tun tun tun tun far tun azal tun tun tun azal Allah ya riga ya kaddara annan Allah tabaraka wa ta'ala cewa Allah tun tun tun tun tun azal akhadha qabdatan min al-bashar da ya halitta ya gama sai ya danki ya kama waɗansu danka irin na Allah daga cikin wato ƴan adam wa qala haula'i ila al-janna haka ya diba yace waɗannan ƴan aljanna ne can za a kai su wala ubali ba haka na ga dama kaga wannan duk wanda ya tsinci kansa a wannan dankan dabaransa ne ba dabaransa ba ne ba kawai haka Allah ya ga dama to yace waɗannan ƴan aljanna ne sannan kuma wa asaza qaftatan ya sake diban wani danki kuma har yanzu wa qala haula ila an-nar wala ubali yace waɗannan ƴan wuta ne haka ga na ga dama an gane Allah da yana tabbatar da cewa imani wani abu ne daga Allah inna ma yastajibu allazina yasma'un walmauta ya ba su Allah an gane to saboda haka shari'a ta Allah ce da yayi halitta ya gama ya danki wasu yace wannan yan aljanna ne haka na ga dama ya saki dankan wasu yace waɗannan yan wuta ne haka na ga dama wa man kana faman kana fil qabdati nuraniya duk wanda aka danke aka dan yake cikin danka irin na Allah na haske to ƴan aljanna kenan ya hadihi Allah in ya zo duniya to Allah zai shirye da shi dan ma dama yana cikin wancan dankan ne na haske wa man kana fil ukhra la yaqdiru ahadun an yahdiyahu amma wanda Allah ya kaddara yana ɗaya dankan ne na duhu kenan na wuta to babu wanda ya isa ya shirye da shi haka shirya take shirya ta Allah ce saboda haka Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin waɗanda ka kaddara aljanna za mu tafi Allah ka kiyaye mu daga masu tafiya wuta albarkar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na'am
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون الله يكي وما من دابة في الأرض babu wata dabba da za ka gani a bayan ƙasa wala tsa'irin ya tsiru bi janahi bi janahaihi babu wani tsuntsu wanda za ka gani a sararin Allah wanda yake tashi da fuka-fukinsa illa umamun amsalukum su ma al'umma ce irinku akwai alamar tsuyur akwai alamar dawa akwai alamar hasharat alam alam ne kuma haka suke su ma jinsi jinsi kamar ku kuma kamar yadda Allah yake kula da ku tasarrufin lamarin ku don na hannun Allah to su din ma haka suke komai nasu na Allah ne tadbiru khalqiha wajen gyara lamarin halitta tsuntsayen ne dabbobin ne wa rizquha da kuma ba su abinci ne wa ahwaluha da irin halayen rayuwarsu ne to duk illa umamun amsalukum kuma al'umma ne irin ku kamar yadda Allah yake muku tasarrufin su ma haka yake musu irin nasu sai shehu anan yace to tunda aka yi maganar dabbobi yace alhayawanat fi duniya dabbobi daban-daban a duniya rayayyu in ma shay'un ya dubbu alal ard in ma ka sami wanda ke dindike ke takawa a bayan ƙasa ɗaya kenan to kullu ma ya dubbu alal ard fa huwa min jinsi dawam duk wani abin da ke dindike ke takawa a bayan ƙasa to jinsin su wato dabbobi kenan duk mai tafiya da kafarsa aw ta'irin yatiru fil hawa in kuma ka sami tsuntsun da yake tashi a sararin sama fa huwa min jinsi suyur to kowane abu ne wanda in yana tashi da fuka-fuki to ko menene shi to yana cikin jinsin wato tsuntsaye ne zakar al'arda amma a nan sai Allah ya ambaci ma min dabbatin fil ardi bai ce wala fi sama'i ba ko fil hawa'i ya ambaci ƙasa kawai alhali ba a ƙasa ne kawai dabbobin suke ba li'anna al-khalqa fi sama domin halittar da suke cancan sama ghairu dakhilin fi haza ba sa cikin wannan jinsin da ake bayani wato wanda mu da muke nan bayan ƙasa da tsuntsayen da suke tashi wato a kararin sama bansa can sama inda mala'iku suke waɗanda suke can su daban ne ba da sai ake magana ba inda ake samu masu yanayi irin namu su ne wanda muke rayuwa tare da waɗanda suke tashi a nan sararin sama kusa da mu to sai shehu ya ce a fahuwa min jinsi tsiyur wana koma da baya ذكر الأرض لأن الخلق في السماء غير داخل في هذا فهم كلهم مؤمنون duk halittun da suke sama da sararin sama wannan da ake kallo can saman sama inda mala'iku suke su jinsin su daban ne su domin dukkan su gaba ɗaya la a sunan la ma amarau wa yaf'aluna ma yumaru dan adam shi yake kafirci baya zuwa can aljani yana kafirci baya zuwa can ko inda mala'iku suke inda musulmi suke tsantsa ne kulluhum mu'minuna ta'iquna ko masu biyayya ga Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru jinsin mala'iku kenan da sauransu amma dawabbul ardi amma dabbobin da suke yawo a bayan ƙasa wa kullu ma yatsiru fil hawa da dukkan abubuwan da suke tashi a sararin sama da mu dinnan fa kulluhum umamun amsalukum dukkan su al'umma ce irin ku an gane wa ma zakara hayawanat bahari Allah bai ambace to dabbobin da suke ruwa ai a cikin ruwa ma akwai dabbobi amma Allah bai ambace wannan ba to su banda su la'anna haka kullu bidawab sai shewa yace abin da yasa na ruwa ba a ambace su ba da su da jinsin dabbobi dukkan su ɗaya ne suna cikin dawab ne لأنها إذا كان مشب... مشبها بالبحر ومن نعم أهو إذا كان مشيها بالبحر دبيبا idan wannan halitta ya zamo tafiyansa a a cikin ruwa ko a cikin teku yana dindike ne takawa ne ko a ruwan ne yana takawa ko can karkashin ƙasa yana takawa in tafiya yake yi kamar yadda ake yi a kan ƙasa to fahiya min jumlatul dawa to shi ma daga cikin dabbobi ne don shi ma dindike yake yi wa in kana sabhu fil ba'r amma in iyo yake yi a ruwa kamar yadda kifi yake yi wa in kana sabhu fil ba'r tsayrana idan kuma iyon da yake a ruwa tashi yake yi kamar tsuntsu a sama don akwai halittun da zaka ga yadda tsuntsu ke tashi a ruwa haka zaka ga yana ruwa ne amma tashi yake ba tafiya yake kaman kunkuru ba kunkuru baya tashi amma akwai waɗanda suke tashi kaman suna da fukafukai to fahiya min jumlati tsulu to Allah bai faɗe su bane saboda waɗannan in ma waɗanda suke jinsin dabbobi ko waɗanda suke jinsin tsuntsaye idan lamma zakarar dawa wa tsuyur da Allah ya ambaci dabbobi ya ambaci jinsin tsuntsaye zakara kulla ma khalaqa Allahu ala wajhil ard kaga ya ambaci duk abin da Allah ya halitta a bayan kasa kenan fil barri wal bahr ko a tudu ko kuma a cikin teku kulluhum umamun amsalukum dukkan su waɗannan al'umma ce irin al'ummar jinsi yadda ƴan adam suke kashi kashi inna allaha dabbara khalqaha Allah ta'ala shine ya tsara halittar irin waɗannan dabbobin warazaqaha kuma shi yake ba su abinci irin yadda mu ma yake babu wa jami'a ahwaliha da kuma dukkan halayen waɗannan dabbobin haka Allah shi yake sarrafawa irin yadda yake sarrafa namu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake laulal kilab ummatun min al umam ba don karnuka wata al'umma ce daga cikin al'ummatai ba su ma la amartu bi qatliha da na umurci a kashe karnuka walakin uqtulul aswada minha fa innahu shaytan bakin kare shaytani in mai kare ne bari zaka kashe to yace so su abar kar a basu dan wata kila karen na wani wa qala yace inna awwala ma tufsiduna min al umam al jarad wal baqar annabi sallallahu alaihi wa sallam yace farkon jinsin halittu da za a fara rasawa a bayan kasa su ne al jarad fari wal baqar da shanu fa hadha yufassiru lana wannan na fassara mana anna kullat dawab cewa dukkan dabbobi wal hayawanat umamun amsaluna kuma al'umma ne jinsi jinsi ne irin mu yadda mu ma a cikin mutane akwai farare akwai bakake jinsin larabawa jinsin turawa jinsin mutanen afirka to haka su ma halitta umumun amsalukum wa ma min dabbatin fil ardi ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم يدبر الله خلقها الله شيني شيري هلتا ودنا ورزق هذا أرزق إنسو وأوال هذا هالا ينسو أو أمم أمثالكم كوكو ما أننسى cewa al'umma ne irinku ai mutashabiha ma'akum suna kama da ku fa kullu insani duk dan adam da ka gani fihi khuluqun kulku hayawan za ka tarar yana da wani hali irin na wata dabba ɗan adam ne amma a jikinsa za ka tarar yana da wani hali irin halin wata dabba min alhayawanat faman kana sabira wani za ka same shi mai tsananin hakuri misalul jamal to a dabba ba dabban da ya kai raƙumi hakuri to kaga amsaluku wa man kana haƙidan mai kulle gaba kuma a cikin ‘yan adam akwai shi, ya kulle sai ya rama, ka zalika misalin jawa, to raƙumi ma shi ma har yanzu haka yi. Ga haƙuri amma ga kulle, to ‘yan adam, illa umamun amsaluhu. Wa man kana muftarisan kal'afar, akwai wanda mai kaiwa hari bai da haƙuri wajen wato wawura, baya yi da wasa, kamar zaki. A cikin mutane akwai irin wannan, ko? ka ci kai kadai wa man kana yatatabba'u al-awrat a ciki kuma akwai wanda shi ɗabi'arsa yana jin aibobin mutane ne kawai shi burinsa ya ga wato wani aibi na wani ya ya fara ko babu a cikin mutane wani haka yake haka Allah ya gine shi to wannan kamar kuda haka yake kuda a wani baiti yana cewa um, sharrul wara man bi aibin nasi mushtagilu mislu zubabi yura'i mawdi al-ilmi a cikin talikai duk babu mafi sharri kamar mutumin da ya fi shagaltuwa da neman aibobin mutane wannan mutumin mislu zubabi kamar kuda yura'i mawdi'an ilali shi wajen miki yake nema wari a inda yake nema kenan yambu to haka mutumin da yake neman aibobin mutane saboda haka mai bin aibobin mutane shi wai ce kazzubab a cikin jinsin halittu to kamar kuda kamar jinsin kuda kenan to haka irin waɗannan mutane suke la hajata lahu fil jasad sahih shi kuda kullum ma baya buƙatar lafiyayyen jiki yawa ya fi son mai dan kurji kurji mai dan gembo gembo mai dan wari wari ko kazami kazami innama fi muhallil qurur fakat kullum a gurbin miki yambo wajen wari nan kuda yake to a cikin mutane ma akwai irin wannan kulluhum umamun amsalukum dukkan su suma al'umma ne suma irgu Allah ya ce to ma farranna fil kitabi min shay ba mu rage komai ba a cikin alqur'ani ba to sai shi wai ce fil kitabi anan fil lawhil mahfuz min shay'in falam naktubu ba wani abin da ba mu rubuta ba na a ciki summa ilayya marji'ukum ay summa ila rabbihim yusharu sannan gaba daya za a taro su ne a tara su a tura su zuwa ga ubangiji bayar bi bainahu yayi hukunci tsakanin su wa yaktasu lil jamma zai hukunci ga akuya mara kaho min al qarana wajen mai kaho da ta tunkuɗe ta sai ayi hisabi don mai yaqulu lahum kunu turaban daga baya in yayi musu hisabi ce to duk ku zama turbaya akwai sauran lokaci na ba lokaci na'am to bismillah to bayanin karatun da yawa aina na a an ce da sauran lokaci bari mu taba karatu a to tambayar ba za ta cinye lokacin ba Na'am? Akwai sauri? Ok. To tambayar fa za ta cinye lokaci? To bari mu taba kaɗan. Allahu akbar fi hadhihi al-aya. Allah yayi bayani a wannan aya annahu zakara kulla shay'in yuhtaju ilayhi fil kitab. duk wani abin da ake bukata zuwa gare shi Allah ya ambace shi cikin littafi to wani littafi ne akwai sabani to malamai akwai waɗanda suka ce wa huwa lauhul mahfuz kitab din komai na nan cikin lauhul mahfuz fi tawili a wata fassara kenan aw huwa alquran ko ko ma farna zafarranna fil kitabi min shay'in ana nufin a cikin alqur'ani bamu rage komai ba allazi huwa alquran min shay'i in kana alquranu to in ana nufin alqurani ne ba a bar komai a ciki ba komai an faɗa to fataskalu haza sun ɗan rikita sun kasa gane to abin ya ɗan sha musu kai anna ba'd ulum to ai akwai wasu ilimomi at-tibbiya ilimin ilimin likita wa ulumul hisab da lissafi wa nahu zalika da masu kama da wannan ma a tabi alquran waya ilimin likita alqur'ani bai kawo shi karara yadda za a yi fiɗa ba kun gane tafsilan bai kawo shi filla filla ba wa in ata bil kulli ijmalan ko da yake ya zo da kowanne a dunkule amma filla filla a bai zo ba qalu inna ma'ana ma farnanna fil kitabi min shay'in abinda ake nufi da wannan cewa ba mu rage komai ba a cikin addini a cikin alkur'ani ma'anansa fa a faɗin waɗannan wannan fa ana nufi al'amarin addini ne ba wai hadda duniya ba kun gane aka ce min amri din kullu ma yutaju ilayhi min amri din bayyana alqur'an duk abin da ake nufin sa na al'amarin addini alqur'ani yayi bayani wa zalika ka ma'rifatillah sanin Allah tauhidi alƙur'ani ya yi bayani wajen sanin zatinsa da sifofinsa da sunayensa wannan ta zamman alƙur'an min haza ma lam ya tazammanhu kitabun wannan bayani na sanin Allah to alƙur'ani ya tattaro duk abin da wani littafi bai taɓa tattarowa ba kaga wannan ana magana akan addini wal ahkam haka hukunce hukunce كتبين الحلال والحرام كمان بيان الحلال ده حرام كذلك نما هكا القرآن yayi bayani fiye da dukkan wani littafi da ka taɓa sani a duniya wa anwa'ul ibadat da nau'in ibadodi da ake nan ma kasalatu wa zakatu wa siyami wal hajji kadhalika shi ma duk alqur'ani bai rage komai ba saboda haka ma faranna fil kitabi min shay bayyana min hadha an-naw ma lam yubayyin kitabun kamithlihi addini ya alqur'ani ya yi bayanin wannan tsari na aikin addini wanda wani littafi bai taba bayanin irinsa ba kana ture mu a baya ko wa idza kana ad-din huwa al-mu'tabar to anan in ana nufin alqur'an addini ai alqur'ani addini ne bai bar komai a ciki ba lamma bayyana din bayyana kulle shay'in to da yayi bayani akan addini shi alqur'ani to ya faɗi komai saboda haka ma barna fil kitabi min shay'in da gaske ne haka ne min amri na'am au ma farranna fil kitabi min shay'in ko kuma ba addini kadai ake nufi ba a'a har duniya min amri duniya wal akhirah ana nufin da al'amarin duniya da al'amarin lahira komai alqur'ani ya faɗa kun gane la yujadu shay'un illa wa huwa fil qur'an duk wani abin da ka sani addini lahira da duniya duk alqur'ani ya faɗi wa hadha huwa al kuma wannan shine gaskiyar lamari ya ma fi wancan din alkur'ani ya san addini lahira kaɗai banda duniyar to duniyar ta waye ba ta Allah ba ce ja'ala shafi'i yawman a jalasa shafi'i yawman wata ran imam shafi'i ya zauna yana ba da darasi fa qala saluni yana tace ku tambaye ni la tas'aluni an mas'alatin illa ajabtu an hafiz bil qur'an duk wata mas'alar da za ku tambaye ni a yau to zan amsa muku amsa a cikin alkur'ani qala lahu sa'ilun wani mai tambaya yace to bari ka gani wani mai tambaya yake almurim yaktulu zamburan yace mutum ne ya shiga harami aikin haji so sai ya kashe zanzaro me ya hukuncinsa kala na'am yace da aka masa tambaya yace eh la shay'a alaihi babu wani laifi a kansa قال له أين هذا في القرآن تنا سن آية إنا آية تكي شكين القرآن قال له قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والرسول صلى الله عليه وسلم القرآن ياتي abinda manzo Allah ya kawo muku ku yi riko da shi ku yi aiki da shi to annabi shi yace alaikum bi sunnati na umarce ku ku yi riko da sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin min ba'di da sunnan khalifofi shiryayyu waɗanda suka zo bayana to a cikin su wa Umar akwai wata ran sayyidina Umar qala la shay'a 'alal muhrimi fi qatl zambur ya taɓa bada fatawan cewa duwan da ya kace wato zandaro a aikin haji ba komai a kansa to ai alqur'ani ne ya nuna mun hanya har na iso inda zan samu amsa saboda haka ma barrana bil kitabi min shay sai shehu yace to wannan fatawa istakhraja hadha al hukm min al qur'an wannan hukuncin ai tsanin da aka bi aka fidda wannan hukunci daga al qur'ani ne an fito da shi min kauli umar da aka yi tatabbu'i har aka je aka sami tun da shi ma yana daga cikin kalibobin da aka ce yayi aiki da hukuncin su to yayi hukunci an taba samu to gashi nan kuma alqur'ani ne ya nuna hanya ba don alqur'ani bai na saboda haka ma barranna fil kitabi min shay wa qawlu umar min sunnatir rasul saulin sun fadin sayyidina umar kuma ta yaya aka samu an bine ta hadisin manzon Allah da yace alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin min ba'di wa sunnatur rasul qala sunna annabi kuma yace annabi ne ya faɗa cewa a alƙur'ani ya ce wa ma'ata kuma rasulun fa kuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ban fil qur'ani kullu shay don haka a cikin alƙur'ani akwai komai da komai ya qulu ibnu abbas ibnu abbas yace alƙur'anin nan hatta iqali hatta iqalu ba'iri idza dalla alayya adbiru an ajidahu fil qur'an hadda baibayin wato raƙumina ya ɓata to na zan bincika kuma zan samu cikin alkur'ani yaje ibnu abbas irin wannan an taɓa ce shehu sun yi da wani mai biredi ko cewa wato buhun fulawa zai iya fidda biredi guda nawa to ai sai a nemi fasalu yace fasalu ahlal zikri ai akwai gwanin biredi fasalu ahlal zikri in ya zo shi daga ya gani sai ya ce ai kaza ne to Allah ne yake fasalu ahlal zikr shi ya bada wannan hanya in kuntum la ta'lamu to saboda haka dai a takeice ma faranna fil kitabi min shay cikin alqur'ani babu abinda aka rage ba ai bayani ba na'am akwai tambaya to ai gwada da muka rage ko na'am a kuma da farko ya ce wa da kasar malai da wani lafiya a amin malami ne ya hukunci shafa dayi irin wanda wanda suke shafa a wasu ɗin
dai dai okay to dayin idan ga mai furfura to an haramta rina furfura yi baki wannan ba shine dayin din ba rini kenan amma an halarta a sa abin da ba zai daga an gani an san furfuran ne amma wani abu aka saka don kare yaudari ai abin da ya sa saboda gudun yaudara ne kowa nai yawa shi ya sa aka haɗa mai furfura ya abin nan kare je ya kwalliya ya kada wani saurayi alhali tsoho ne eh akwai kwarai da gaske to saboda haka haramun ne da yana daga cikin wala yughayyirunna khalqallah wala mm, menene wala amurannahum falyubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum falyughayyirun falyughayyirunna khalqallah to shaytan yayi alwashi sai ya umurci wato musulmi har sai sun canza halittar Allah to daga ciki akwai dayin akwai rina furfura yana ciki to amma a rina da lalle bai ai kana gani ma ka san daga ina aka fito kuma aka zo wannan guri ko ko yaya to saboda haka inda lalle ne ko wani abu a hana ba mai bukata zai amma a rina ya baki to sai yaushe za ka tsufa don kayan rinin na da yawa ko na'am
a kuma ya fi tana cewa ala yana neman ƙarin bayani game da masu nan da na kai wani ne ke wa da azumi a duk majinan da ya zo bakin mutum almumkinu tsarhuhu ko albalgamul mumkinu tsarhuhu majina wanda ta fito kuma zai yiwu ka jefar sai ka ki jefarwa to sawa'un ko ta kane ko ta ina ne ai sai ta zo baki to in ta zo baki dole ka jefar in kana da daman jefarwa sai ka ki jefarwa sai ka haɗe to shikenan muddin da ya ta baki ta ba wani guri ta bi ta wuce ba to in ka mai da ita to gaskiya azumin ka ya kare kware da gaske
a kuma tambaya da kuma yana cewa a malam ne ya hukunci mutumin da lokacin sallah ya yi kafin a shiga sallah shi ke zo yi sallah su kafin shi mai fito da ya sallah sai ya shiga ya- a sai ya shiga bayan ya fito sai ya mai fito kuma ya tafi masa da yawan da sallah bayan sallah ya ke da shi Lalle lokacin da ya sallan lokacin sallan yayi to sallarsa ta yi amma ya rasa lada mai ɗimbin yawa wanda aka tanada wanda Allah kaɗai ya san dan da farko ya fara ne tun daga 25 zuwa da bakwai har ya zuwa sai a kalli ma duk adadin mutanen a haɗa duk na a bai mutum ɗaya an gane to saboda haka shi ya asara akwai asara kwarai da gaske amma kuma inda wata manufa to wannan shi kuma ya ji in yana mummunan zato wa waɗannan ɗin mummunan zato kai kuma da ta zo kai ma don zama- zamani ya ɓace yanzu ya zama wani iri wataƙila ma liman ɗin ne kai y- yake kyamanka kai ma bai yarda da kai ba ka shigo daga gani kaga tabbatacce ba zai bi ka sallah ba in kai ne a gaba ba zai bi ka ba kuma kare ko ka san ma waye liman ɗin shine zai yi to tunda ba za ka samu kwanciyar hankali ba to sai kai sallaka ya fi maka kwanciyar hankali amma ala kulli halin manzo Allah yau na ji shek yana ba da fatawar cewa ko jiya ne da daddare an tambaye shi wanda yace sallu ala man qala wa khalfa man qala la ilaha illallah wa sallu ala man qala la ilaha illallah ma'aunin farko shine kawai wanda ya faɗi la ilaha illallah kai masa sallah in ya mutu kai sallah a kansa sai dai yace sai dai mutumin da ka san yana kafirta ka to in ka kafir ya kafirta ka da gaske shi ya yarda kafiri ne kai kai kuma sai ka ce a a kai za ka bi shi don in ka bi shi ka yarda shi musulmi ne ko to kenan an karyata manzon Allah saboda manzon Allah ya ce duk wanda ya ga dan uwansa ya ce masa kafiri to akwai dai kafiri a cikin su kafirin Allah yakan akan kalmar kafirci Allah yakan mai da ita kamar dan kuikuyo kamar kare to wanda aka jefa masa kalmar karma in ta je ta duba ta daga baki bane to kai fa ba za ka tsira ba yawa kai kam kafircin ya dawo kanka to saboda haka akwai hatsari don haka ya kamata gaskiya halin da ake ciki yanzu wasu kungiyoyin sun fara dan sassautawa amma wasu kungiyoyin har yanzu shine hanyar neman abinci kafirta mutane ne kwarai da gaske ana ce a haɗa kai a haɗa kai ana mu'amala amma daga an zo sallah sai kaga wani yana buɗuwa yana kokari wai sai nasu ya wuce gaba wai menene ka su zama shiriki kuma wajen mu'amala fa a gyara addini duk an haɗu tare amma an zo sallah to idan ba a haɗu a sabo ba a ina za a haɗu to wannan akwai kuskure kwarai da gaske mataki na farko wanda za mu yadda mu haɗu mu mu dunkule muna dunkule to masu kin kafirta mutane suna kin bin su sallah din nan mu in kaga mun ki mutum to ya ki mu ne amma wallahi mu ba ma farawa da zargin kowa sai dai in mutum ya fara da zargin to ya zamu yi da zargin mu ce eh haka ne mu bi shi ba zai yi ba na'am
a sai aka tafi a shi tana cewa wata ba wata bayar Allah ya fito daga daga ne wata na neman addu'a a jiyan kayan aika ta aiki yaro da turanen lalluwa a rikin yaro a wata turanen lalluwa sannan kuma a rikin kusa a kusurin ta.
to an kai ina ne an kai ina ne turanen zannuwa Ta yi kada shi ne.
ko aika ne wannan ce ta kawo sadaka ne wa gurin tafsiri to saboda haka muna taya wato dai musibar sata ya same ta muna roƙon Allah ya maida mata abubuwan da ta rasa shi kuma yaron da aka kade Allah ya ba shi lafiya eh kuma Allah ya kiyaye mu baki ɗaya Allah ya sa mu cika da imani rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ulil wal khatim lima sabaqa nasir al-haq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وأنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين